babu wuƙuri ne a tsawon wannan babu zai kamantar da alwuƙuri ne wani ai ba da ita ko kuma ba da ita ka ita zuwa nauyi bayan farkawa daga bacci a tattana ahmad bin muhammad bin hanbali ahmad bin hanbali ya yi mana hadisin ji abu dawuda in ba za mu mance ba dai na faɗa ahmad bin hanbali abu dawuda ya zauna a gabansa na wajen shekara ashirin ina karatu a wajensa ya tafirantu da shi tafirantuwan ban mamaki kamar yadda imamu turmizi shi kuma ya tafirantu da bahari tasiri na ban mamaki turmizi ya halarci karatun ahmad dan hanbali amma bai yawai da ruwaya daga wajensa ba sabanin abu dawuda ya zauna da shi karshen kusan sai da ma mutuwa ta raba tsakaninsu a sai ke cewa da sana abdulrazak abdulrazak kan'ani ya yi ma ahmad hadisi قال أنبأنا وكما حدثنا فيسا حدثنا أشتم براكن معنا كاقول أن شكا لي دقا واندي وانا رواية كتابه أبو داود أنبأنا ابن زريع قال أعبرني ناجم مولى بن عمر كنا قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شجل عن ليلة فأحرها حتى ركدنا في المسجد shigila anha wata rana an shagaltar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaban sallah shine misali hadisin da a can a cikin bani za ka ji manzo Allah ya yi baku sai dai lokacin sallar isha sai annabi ya yi baku da bakon ya zo bayan an kira sallah sai manzo Allah ta je can karshen masallaci suna tattaunawa tare da shi a shine sai san da sayyidina Umar ya ce mashi ya rasulullahi mata fa da kananan yara sun fara bacci e mata da ƙananan yara sun fara bacci shi ma wannan yadda na kawo shi da cikinsa haka maliku ya kawo a cikin muwadda wanda shi ma buhari din a ruwayansa ba ta kan ibn jiraijin ba ne ta kan maliku ne daga dan umar ai daga najib ta kan shi abdullahi dan umar a yake cewa da sani abdullahi bin umar anna rasulullahi shi an hada da fa harra tara qadna fil masjid har sai da muka fara rukun to anan a lugga zai zama ba a ce ma bacci ra'ada face sai ya sa kafada a kasa amma akwai malaman da suka ce a raka mutum ligga shi ne misali in tifafu a ra'adu idan kai ya ɗanyi haka din nan akan kirji shi ne misali ya raƙadu wasu kuma suka ce shi an raƙadu misali kinaya ne kawai misali in dai har ido ya rufe hankali ya tafi to za a iya kiran shi an raƙadu sai ke cewa fil masjid a masallaci su mastaikazna sai muka farka su marakadna muka sake bacci su mastaikazna muka sake farkawa su marakadna sun maharaja alaina sai manzo Allah sallallahu ta'ala sallan ya fito zuwa gare mu laysa ahadin yantazuru salata khairukum mun dai sai wannan hadisi Abu Ali manzo Allah yake cewa yanzu ba wanda a yake sauraron sallah in ba ku ba amma a ruwayan Buhari babu wannan suri wanda ya ce mun bacci muka farka muka sake bacci muka farka muka sake bacci muka farka shi dai kawai abin da ya faɗa a ruwayan buhari da maliku cewa misali har kawunan nan haɓan mu yana kwanciya a kan kirjin mu da bacci da ya ce manzo Allah sallallahu bayan ya fito yake cewa muka tashi muka yi sallah ba tare da mun canza alwala ba amma nan ki zan mun lura da bayi alwudu min an-nawm kaga shi abin da shi Abu Dawud ya fahimta daga shi misali nassin hadisi shine akwai halaccin alwala ko da da nassin hadisi bai sarraha magana alwala ba saboda ya dauka cewa a rukun a mun sai dai matsalan malaman fiqh akan cewa baccin da ke warware alwala eh wanda dukkan su sun tafi akan cewa duk baccin da aka sa kafada a kasa ya kuma ya kasance ya yi istigira'i da hankalin mutum ya halatta alwala amma suna cewa dukkan kamar kaga shi a wajen maluku ya ce duk baccin da ka yi a sauri alwalan ka yana nan eh alwala yana nan saboda da yawa za ka ga sabai za ga wasu suna yin sallah ma har baccin kan dauke su a cikin sujada sai kamar an farkar da su da dai manzo Allah bai kallafa mana wannan sananin ba abinda manzo Allah ya kallafa mana idan kana sallah kana jin bacci annabi ya ce bar sallan ka je ka kwanta kai bacci ya saboda sauƙi na addini da tarbiyya irin na manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har ma yana cewa zai iya yiwa ne makon ka roki Allah gafara sai ka tsine maka eh Allah ya kiyaye a sai yake cewa haddathana Shaz bin Fayyad Shaz dan Fayyad bai mana hadisin da Abu Dawud sannan shi Shaz dan Fayyad nan daga Abu Dawud sai Imam Nasa'i kadai suka riwaya a wajensa ba shi a cikin rijalul bahari wa la rijalul muslim sun ce saduki ne amma da ku au alahu auham da yawan malamai suna ganin wannan hadisin a sun la'afa wannan hadisin saboda sun ce shazu dan fayyadu shi kadai yayi ruwayan hadisin nan daga ishamu distawaki shi kadai yayi ruwayan wannan hadisin daga ishamu distawaki to sannan ko misali yana da wahayi kuma shi misali ba muhallin shi suka bane na san dai mun san wannan ka'ida a cikin jar'i ko eh ba muhallin shi ba suka bane saduki ne kuma lahu auham sannan kuma ya sami misali infiradi da ruwaya kaga wannan yana daga cikin a wajen musulun ne a izan da a cikin sunan turmizi ne zaka ji bayan turmizi ya kawo hadisi zaka ji ya ce hadisin hasanin garibu ina fatan fahimta dai ce hadisin hasanin garibu inda imamu turmizi a sai yake cewa حدثنا هشام الجستوائي sai dai misali abin da ya karfafi hadisin hadisin babu an ana bai tsakanin shi misali shazu dan fayyaz da hisham al-jistuwai ya ji hadisin ne saboda ya zo da shi da siga wanda shi ne mafi karfin siga cewa haddathana an qatada an anas qala kana ashabu rasulullahi yantaziruna al-isha sabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna sauraron sallar isha al'ahira wadda take na ƙarshe hatta ta haɗi ƙuru'unsu har kawunansu yana sunkuyawa a kan ƙirjinsu sun mayu sallu na wala ya tawar da sannan suka yi sallah ba tare da sun canza alwala ba in ji anas tsammalin imam muslim ya ce da hadisi kwatankwacin wannan sai dai sabanin lafuza kaɗan sannan imam tirmidhi shi ma ya fitar da wannan hadisi sai dai sabanin lafuza ɗan kaɗan wanda ba a rasa kada abu dawo da abu dawo da yake cewa za da bi shuba shuba ya ƙara an katada kaga misali hadisin ya same ne ta ba a shamul bistawa'i shi kuma ba shi kaɗai ji hadisin daga katada ba eh sannan misali shuba dan hajjaji shi ma ya ji hadisin amma na shi da ƙarin kunna na hadiku ala ahad rasulullah ya kawo shi misali kaga akan hadisi ne wadda malamai suke ce masa hadisin takari tun da ya ce kunna na hadiku ala ahad rasulullah mun kasance mukan yi gangade har kanmu ya kwanta a kai kirjin mu a zamanin manzo Allah ba ma canza alwala da yawa za ga idan mutum yana sanin kama al'amuran addini yana bukatar ya kara matsawa wajen malamai eh da yawa in ka ga mutum yana shidda dama kansa eh za ga yana bukatar ya kara mabotaka da malamai za ga so misali shi addini ba wahala kawai wahalar sa mutum ya rika yin abu akan rashin sani shine wahalan addini Allah ya kiyaye a sai yake cewa kada Abu Dawud da Abu Dawud yake cewa wa rawau ibn abi aruba an katada kaga Abu Dawud yake hadisin ya dai kara samun muta ba ibn abi aruba man dai san da shu'uba da ibn abi aruba da shamun distuwai dukkan su wannan sikatu ne ma'amune a a bilabdin ahara da lafazi da bas hadathana musa bin isma'ila ina jin shi ne at-tabzuji ko musa bin isma'ila at-tabzuji wa dawud bin shabib da dawud dan shabib musa dan isma'ila ne mun san shi sika ne ma'amuni na cikin rijalul buhari amma shi dawo da bin shabib saduki ne amma ta da haka buhari ya yi ruwaya a wajensa abu dawo da bai bi limaja amma imam muslim bai yi ruwaya a wajensa kala su bin suka ce hadasana hammadu bin salama hammadu dan salama ya mana hadisi mun san shi ma amma dan salama ba shi a cikin rijalul buhari haka ne ko ba shi a cikin rijalul buhari an sabitul bunani daga sabitul bunani sai dai abin da ya kamata mu sani hadisin hammadu daga sabitu hadisi ne tabbatacce saboda sabit al-bunani ya zauna da misali a hammadi ya zauna da sabit al-bunani tsawon zama kuma yana cikin asbatu din sannan shi kuma daga anas dan maliku daga anas dan malik kala uqimatu salatu isha an tsai da ikaman sallar isha fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe fa qala ya rasulullah inna li hada wannan hadisi yana koyar da taushin manzon Allah da mu'amalar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har ba an yi ikama sai ga wani sai da ya ga an sai da gama ikama ma sai ya Rasulullah to ni kuma ina son ganin kai ina da bukatan ganin manzo Allah ya dakatar da sallar ka koma je da shi ne maganar da na kawo da eh duk da dai malaman fiqh suna cewa in an samu sabon yankewa tsakanin ikama da ta da kabbara sun ce an so a mai da ikama amma ba wajibi ba an so a mai da ikama saboda a jaddada ma mutane ahadinsu da Allah. Eh, na farko kenan kuma hikimarsu na biyu na cewa a jaddada saboda mun san cewa shedan yana gudun abu guda biyu. yana gudun kiran sallah yana gudun ikama to da haka idan an zo an tsaye da sallah a lokacin shedan ya riga ya hadarto mutane kuma ba zai kushe ba yana musu wasu wasi amma idan an yi ikama din nan an daddada musu misali maganar imaninsu an daddada musu ahadinsu da Allah sannan an ƙara kora shedan an ƙara koran shedan a sai ke cewa فقام رجل فقال يا رسول الله إن لي حاجة يا رسول الله إنا فنجلنك فقام يناجيه من ذا الله يميك إنا غانا لشي حتى نأس القوم أو بأل القوم har mutane suka yi yankaɗi ko kuma sashin mutane su masalla bihim ya yi salla da su walam ya zukuru wudu'a bai ambata cewa annabi ya ce canza alwala ba bai ambata cewa su ma sun canza alwala ba mun dai san a baha hadisin yana da hanyoyin ruwaya mabambanta yana da ƙari a wani wajen yana da rage a wani wajen amma hadisi ne wanda an rawaito shi ta hanyoyi mabambanta haddathana ya haya bin madin haddathana hannad wa hannad bin safi wa usman bin abi shayba kaga wannan hadisin ya samu karfafa ta hanyoyi mabambanta mutane guda uku wanda suke amintattu duka sun yi ruwaya ma Abu Dawuda malamai guda uku shi kuma sai yake cewa an Abdulsalam bin Harbi daga abdulsalam bin harbi abdulsalam dan harbi din nan shi ma suka ne sannan ko malamai shida sun fitar da hadisin sa sai dai ragu manakiyar eh sun ce mashi a wajen tarihin sa malaman jari sun ce yana da nakara haka a wajen ruwaya sosai eh to dan haka misali kaga abin lura a nan wane ne ya ruwaya daga wajen sa shi kuma daga wajen wayar waito to wannan shine sanin haka zai taimaka wajen gane wannan hadisin ba shi a cikin manakirin sa a sai ke cewa وهذا لفظ حديث يحيى بن أبي خالد الدلاني وأن لفظ حديث يحيى بن أبي خالد بن الدلاني عن كتادة عن أبي الآلية عن ابن عباس قال شما وأن حديث عن سامو تابعي بداجي أشهر سنة كتادة قال أبو الآلية عن ابن عباس أن رسول الله كان يسجد وينام وينفه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ manzo Allah yakan yi sujada a sujadan yakan yi gangadi har ma a ji tasbihin a cikin gangadin kuma ya tashi zai dai misali wannan a in an kabalta shi da matsalar manzan Allah ya tabbata a wajensa shi na da mahasusiya saboda na na ta tambaye shi ko ta ce ya rasulullah na ga kakan tashi kai sallah ni ko ban ga kai alwala ba ya ce mata ya aisha inna aina ya tanama ni walakin la yana mukalli kaga wannan manzan Allah ya tarwa a cewar mahasusiyan sai eh saboda misali ba wanda yake da wannan ke ban tambaya annabi shi shi kare alaihi salatu wasallam a sai ke cewa wa qultu lahu sallaita wa lam tatawadda wa qadinta kana salla ba kai alwala bayan kayi bacci ala innamal wudu ala man nama multaji'an kaga wancan wancan hadisin da muka wuce shi a baya hadisin wane yake da suna Abdullahi dan Umar a wanda yake cewa a rakatu din nan to kaga misali a rakatu nan ya ce iltijai iltijai da rakadu suna da ma'ana guda da manzo Allah ya ce shi bacci ai alwala yana ga wanda ya bacci ne a kwanci kaga ma'ana da wannan hadisi abin da za a fahimta duk wanda ya bacci a sauri kaga nan da wannan ma'anan zahir ma'ana komin nisan baccin sa alwalan sa yana da komin nisan baccin sa to sai da baccin zai iya yin nauyi akwai wanda al'adar sa ma ba zai iya bacci a kwance ba sai a sauri in ya kwanta ba zai iya baccin ba to shi ma zai shiga cikin wannan hadisin a fahimtar dawuda zahiri ya shigar da shi ya ce hashi yana ce amma sauran abuka ha'u sun ce a sharadin barci kawai shine misali isa jiraki ya kasance misali mutum ya samu natsuwa a cikin barci din za da usman usman bin abi sheba ya kara wa hannadu a shi wannan ibn abi abi sheba nan Allah ya masa albarka ƴaƴansa guda uku dukkan su hafizai ne kuma mausulai da yaquba ko da Usman da Abdullahi ko ai Abubakar Afwan Abubakar bin Ali Sheba wanda yake da musallam nashi da Yaquba wannan ƴaƴansa ne duka kowanne a cikin sa ya zama gishimi a wajen ilimin hadisi a da yake cewa a zada Usman Usman ya kara wa Hannadu da Hannadu sari fa innahu idzal daja istarahat mafasilahu idan ya riga ya kwanta to duk gabban sa yana saki duk gabban sa shi ma ya yi jiraki tare da shi a cikin barci din wannan hadisin abu dawo da imamu tirmidhi shi ma ya roci wannan hadisin da ma'anan da lafazin shi ma ta kafin la na abbas kala abu dawo da abu dawo da yake cewa kaulu alwudu alaman naman murtaji'an a shi alwala akan wanda ya yi bacci a kwance huwa hadisun munkar yace hadisi ne munkar in zuwa in ji Abu Dawuda kaga misali ne na ta akan magana Abdulsalam bin Mene bin Harbin da aka ce da hu manakir yace hadisi munkar lam yarwi illa yazid Abu Halid Dulali kaga shi yasa yace maka wa haza lam hadisi ya bin Abi Halid Dulali a wanda shi kuma shi ya ruwaya daga Abdulsalam bin Harbin amma tare da haka shi imamu Tirmidhi ya ce hadisin sahihi shi bai ce hadisi munkari ba a sai yake cewa da makarmanci na sha faɗa a baya malamai suna da wani irin kallo ina jin ko ranar alhamis a nan wajen karatu wani yayi tambaya sai ka ga an samu irin wannan to akwai wanda za ga an haɗu a kan lahimancinsa akwai wanda an haɗu a kan sikansa akwai wanda sashin malamai sun la'afa shi sashin malamai kuma sun wasaka shi a sai yake cewa an kata da warawa awwaluhu jama'atin an ibn Abbas da yawa sun ruwaito ma'ana ka ga abin da shi Abu Dawud yake nufi hadisin ya inganta masa amma karin cewa alwudu alaman naman multaji'an shine wannan gaban munkari an fahimta wannan gaban shine na kara take kansa a sai yake cewa da yawa sun ruwaito hadisin daga Abu Dawud walam yaskaru shay'an min haza ba su ambaci wannan ba ba su ambaci shi wannan ma'anan ba wakala wakala nabi mahfuzan yace dan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mahfuzi shi wannan abu ya da abu halin tulani da abu dauda yace dalilin sa hadisin ya zama ya zo misali munkari mutumin kufa shi kanshi abu dauda ne tirmidhi misali ibn majah sun yi ruwaya a wajen amma buhari da muslim ba su yi ruwaya a wajen sa ba abu hakimin razi ya ce kika an fahimta abu hatimin razi ya ce tsakani shi yasa na faɗa cewa akwai malaman da za ga ana samun sabani na malaman jarki da ta'adili a kansu wasu a wajen sukan aminta da su wasu ko misali sukan ce fihin makalin amma ibn ali a cikin alkamil nashi ya ce misali innahu layyinul hadith dai mun san misali da layyinul hadith da layyibancin abu suna misali muka kare mutane ne a sannan ya ce saduku kasirul hadari yana da yawan haɗari sannan kuma misali yana da tadalisi wallahu ta'ala alamu inji misali wane inji ibn addi a cikin alkalin nashi amma abu hatim ya wasaka shi sai yake cewa wa qala shuba qala aisha na na ta ce qala nabiyyu tanamu aynaya wala yanamu qalbi wannan shine hujjar abu dauda da yake cewa qala rasulullahi mahfuzan manzo Allah mahfuz ya zama shi abin ba kiyaya ne wala shubar na ma sani a kata ta an abil ali ta arba'u hadisan sai ce shi kai shi wannan hadisan ai abu da ali ya hadisai guda hudu kawai ya ji daga wane daga daga kata da hadisi hudu ya ji daga abu aliya wannan shi ma wani ka'ida ne mai kyau da ya kamata a ce rike shi za mu yi ba kawai mu ji shi da kulli ba an fahimta kata da hadisai hudu kacal ya ji daga abu aliya abu ali dai mun sai na cikin kibarin tarihi shi ma ko to hadisi hudu kata da yaji daga wajensa shi kuma kata da yana cikin mutawassilai dama yana cikin mutawassilai sai yake cewa hadisin sa hadisi Yunus bin Matta hadisin da yaji na farko hadisin Yunus bin Matta wa hadisi ibn Umar bis salati wa hadisi al-quddat salatan wa hadisi ibn Abbas haddathani rijal al-mardiyun minhum Umar wa ardahu indi Umar wannan hadisan guda hudu kadai ka ta da ji daga Abu Ali ka ga ma'ana nan ina nuna wannan hadisin ka ta da ta ji daga Abu Ali ba an samu me kenan in kida usanad la budda ka ta da ta ya ji daga wajen wani ne wannan ya ji daga wane daga Abu Ali amma shi bai kawo wa ya ji daga wajen sa ba ko ba a samu wani malamin hadisi ya sarraha waye ne ba shi yasa hadisi yasa Abu Dawud ya ce hadisi ne mun kai amma shi Imamu Tirmidhi da ya hassana hadisin ba ta wannan hanyar bane قال أبو داود أبو داود يكتشى وذكرت حديث يزيد الدولاني لأحمد بن حنبل وأن حديث يزيد الدولاني لنفذ ما أمنا حنبل فانتحر يسيدك من الآوة إذ إزامة مسوم kai ka rasa hadisin da za ka kawo mun sai wannan hadisin mana rashin yardansa da hadisi ne kala ma liya fi gudani zuwa da asar da hadisi wa shi wa yake maka fi gudani ya isa shiga cikin almajiran kadada kaga yana cikin almajiran ka tare da wanda misali suna da magana a kan su eh almajirin ka ta ne amma misali ruwayarsa da inkirari baya zama hujja ruwayansa da inkirari baya zama hujja shi ya sirri sulani in ya ruwaya daga tashi baya zama hujja sannan kuma ka ga ma'ana laruran hadisin ya faru ta wajen wa kenan shi wannan ya sirri sulani e ta wajensa matsala ne a sai yake cewa a walan ya abu a da hadisi bai ma kula da hadisin ba a haddasana haiwatu bin shuraihin alhimsi fil akhirina haiwatu bin shirai ilusi ya yi mana hadisi shi ma su kani sannan malamai shida sun fitar da hadisinsa a kada hadasana bakiya tu bin waddina bakiya dan waddina ya yi mana hadisi shi ma na hadisin akwai magana a kan sanadin hadisi saboda bakiya din nan yana da maganganu haka sosai da sosai a kansa na farko dai shi an jefe shi da kadariyanci yana da aƙidan kadariyanci yana da aƙida na kadariyanci sannan baya ga kuma yana da sayyul kirzi amma shi a kankin kansa sanuki kaga duk hadisin shi in bai samu mushada da mutaba'a ba hadisin salahiji eh hadisin salahiji ah an wada'ina bin ada shi amma dan ada din wadai dan ada Abu Dawuda da Imam Nasa'i da Ibn Majah sun yi ruwaya da wajen sa an mafus bin alqama daga mabusu dan alkama shi saduki ne hafi mabusu dan alkama an abdurrahman bin aizu daga abdurrahman dan aizu shi ma suka ne amma mutum kudu suka da hadisi daga wajen saban da buhari da musulun an ali bin abi dalib daga abi dal ali bin abi dalib kada kada rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa al-wuka'u sihi ainani a wani wani zaka ji ya ce al-ainu wuka'u sai ko amma nan ya ce wuta sai al'ainani ma'ana madauri na dubura shine idaniya kamar nama faliya tawabda amma a wancan ruwan za ka ja ce za na in talakan wika uku kamar yadda ibn hajar askalani ya kawo a cikin dalilul maram da wannan wannan lafazi wuka usai ya ainani a madaurin dubura shine misali idaniya ma'ana idaniya alami ne na in tana buɗe mutum zai iya kiyaye abin da zai fito daga duburansa sannan kuma hankalin shi zai koma akwai ma'ana amma idan ya yi bacci bai san me zai fito daga cikin duburansa ba a wannan hadisin shi ma ahmad da hanbali ya fitar da hadisin sai ibn majah kadai da fitar da wannan hadisi alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam